ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا سادوا وأنا يمتين الجمعة shine yammacin biyar ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan November shekarar miladiya ta 2000 ta 2020 wannan shine darasi na darasi na 171 kenan a cikin jiragen darussa waɗanda muka yi rikodin ɗinsu na wato fasar Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin almadkhalu ila dirasati ilmin jarhi wa ta'dil na ainihin wato wannan malami sayyid abdul majid al-ghauri daga shafi na 501 a inda malam ya ce al-fasl al-qism al-khamis kashi na biyar daga cikin kashe-kashen littattafai na kutubu ilmin rijal su ne kutubu su'alat littafan tambayoyi littafai waɗanda suke suna a tsari ne na fatawa da amsoshi waɗanda malaman suka bayar malaman jarwar ta'adil an musu tambayoyi sun ba da amsoshi sun yi fatoyi akan wato mazaje to su ne zai mana magana a nan ya ce lastu bi haja ila tambihi على قيمة السؤال والتذكير بأنه مفتاح العلوم بان da bukata zuwa ga na ambaci menene matsayin tambaya da kuma bayani akan cewa tambaya mabudin ilimi ce kamar da ake faɗa a karin magana as-su'alu miftahul ulum babu shakka tambayoyi ta hanyar tambayoyi ana samun ilimi mai yawa ya tabbata kamar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin littafin shi mai suna fadailus sahaba an tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu an abihi cewa kaifa asabta hadha ilma ya kai ka samu wannan tarin ilimin kana matashi kankani sai yake cewa bi qalbin bilisanin sa'ul wa qalbin aqul da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya wata ke da riƙewa sosai shi sa Umar dan Khattab yake yaban shi da haka yana ce mishi dalika fatal kuhuli wannan matashin dattijan nan lahu lisanun saqulun wa qalbin wa qalbun aqulun yana da zuciya mai riƙewa da kuma harshe mai yawan tambaya haka haka sayyidina Umar dan Khattab yake mai Ibn Abbas shaida wanda kuma duniyar ilimi tun cikin sahabbai ta shaida irin ilimin da Allah subhanahu wataala ya baiwa wannan bawan Allah Ibn Abbas saboda yawan tambayarsa haka Anas dan Malik shi ma kamar yadda Muslim ya ruwaito yake cewa mu an hana mu tambaya nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hana mu tambaye tambaye amma yace muna farin ciki idan muka ga ba kauye ya zo fakana yu'jibuna an yaji ar-rajulu al-aqilu min ahli al-badiya muna fata kullum mu ga wani mutum daga ƙauye ya zo daga cikin masu hankalin cikinsu ya ce fa yas'ala wa nahnu nasma sai ta tambaya mu kuma muna ji muna kwashewa su haka dai sahabbai a koda yaushe suka kasance suna amfani da wannan hanya ta ainihin wato yin tambaya to haka kuma na bayan su al'amarin har ya zo ya zama abin nan haka sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma zamu tar yadda ya kasance yana da yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mas'aloli da yawa har annabi yakan ce mishi innaka la harisun alal ilmi lalle kai mai kwadayin ilimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na tabbata ba wanda zai maka wannan zai mun wannan tambayar sai kai wannan duk yana tabbatar da cewa tun a zamanin farko hanyar tambaya hanya ce ta ilimi kuma har yanzu hatta ba wuce ma yakan ce matambayi baya bata to sai aka samu a zamanin karantar da ilmomin hadithi a tsakanin karni na ɗaya zuwa tsakiyar karni na uku kenan an samu rubuce-rubuce a bisa wannan sarauto su ne zai mana magana a kansa anan da yake cewa lastu bi haja ila tambihi ala qimati su'ali wa tadhkiri bi annahu miftahu al-ulumi fa kathiran ma jaa at-ta'kidu ala at-targhib alayhi wa at-targhib fihi ba da bukata in zuwa ga na tattauna na yi bayani akan a wato cewa tambaya hanya ce ta tara ilimi babu bukatar ne haka da kuma mu tsaya ina tantance bayani akan kwadaitarwa da aka yi akan ayi tambaya wa anna itqanahu nisful ilmi kuma cewa kwarewa a wajen tambaya wajen yadda ake yin tambaya da yadda ake ba da amsar tambaya to wannan shine rabin ilimi walaqad kana tullabul ilmi annahibuna yudhakiruna shuyukhahum wa yas'alunahum amma khafiya alayhim wanda suka suka suka girmama wato suka zama annahibun suka zama masu kwadayi suke da wawa suna son su tara ilimi sun kasance suna yawan tambayan malamansu suna muzakaran malaman suna tambayar su amma khafi alaihim da duk abin da ya buya gare su aw yastashkilunahu ko duk abin da suke gani akwai wani iskali akwai wata sarkakkiya game da mas'ala idan malami ya faɗa za a tambaye shi in an je an bincika za a zo a ƙara tattauna da shi wa yuqayyiduna ma yahsiluna alaihi min ma'lumatin min afwayi shuyukhi kuma suna rubuce abin da suka ji daga bakunan malamansu na ilmomi hifadan alaiha domin samun tabbatuwa game da haka din wa zakhiratan lahum kuma dan ta zama wato taska gare su wa li ghairihim da kuma wasun su jibain da ibn timiya aka tara tambayoyi da ya amsa sune majmu'ul fatawa ba ka kaddara waɗannan amsoshi da ya bayar da ba a rubuta su ba fa wani irin ilimi kenan za a yi asara wasu shi ya rubuta da kansu da kanshi wasu kuma waɗanda ya ba amsoshin ne suka rubuta daga baya aka tattara suka haifar da mujalladi wajen hamsin na tambayoyi da amsoshi ولم يكن هذا وقفا على علم دون علم wannan tambaya da amsa da muhimmancin su ba su shafi wani ilimi banda wani ba a kusan kowane fanni na ilimi akwai haka bal shamila akthar al-ulumi yana shiga cikin kowaɗanne ilmomi min fiqhin wa hadithin wa tafsirin wa aqidatin wa lughatin ila akhir hadhihi al-furu yana shiga cikin ilimin hadisi da ilimin fiqhu da ilimin tafsiri da ilimi na aƙida da ilimi na lugha da dukkanin sauran fannonin ilimi babu wani fanni na ilimi da za a ce shi a cikin shi ba a yin tambaya thumma inna majalisar huffadi min almuhaddithina lam taqtasir ala rawil hadith sai kuma a sani cewa a wato majalisai na huffazu daga cikin malaman hadisi ba sa takaituwa akan mai riwaya hadisi wassama ba sa takaituwa akan sauraron hadisi kawai wa tamyizil ahadith ad-da'ifa ba sa takaituwa akan tantance hadisai masu rauni wa bayani darajatiha faqat ba sa takaituwa akan bayani akan matsayin hadisan kadai bal kana yubhathu fiha kullu ma yata'allaqu bi sunnatin nabawiyya a cikin majalisin hadisi ana tattaunawa ana bincike ana darasi akan duk wani abu da ke da alaka da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa khasatan fi ilmin rijali musamman tattaunawa game da mazajen hadisi inda makarantar hadisi ce ta gaskiya ba a zuwa kai a ce a karanta hadisi kai a wuce dole a tattauna akan mazaje isnadoji akan ittisali akan inqita'i akan riwayat akan ittirabi akan igrabi da wani sai an tattauna wannan masail din da suka shafi mazaje da suka shafi riwayarsu da suka shafi inda suka yi kuskure da inda suka yi wahami da inda suka dace wannan yana cikin harkan malaman hadisi ba a raba su da ita haithu bayyana al-huffaz li talamidihim wa man rawa anhum darajat ar-riwati aina zaka tarar malamai suna bayani ga ɗalibansu da sauran masu riwaya a gurinsu suna musu bayani akan darajar wato mazaje masu riwaya ta fuskar karba ko rashin karba wa farraqu baina thiqati wa du'afa suna rarrabe tsakanin amintattu daga cikin masu riwaya da kuma masu rauni wa kashafu an ahwalihim wa marwiyatihim su tsaya su bambance su yi bayani game da halayen masu riwayan da abin da suka rawaito wa kathiran ma kana talamizatuhum yatawajjahuna bil as'ilati ilayhim so da dama su ɗaliban su suke fara fuskantar su da tambayoyi وهم يتولون الإجابة عنها سوكما سيسلو كده وينيا أمسا وإن وفي هذه الأسئلة المدونة علم غزير أتكي ودنا أمسو شيد تنبيوي ودنا أكا تسكتي أكوي إلمي ميتار يوا وهي تكشف لنا عن أحوال alkathiri min riwati sifatihim marwiyatihim shuyukhihim wa ghairi zalika waɗannan tambayoyi da amsoshi suna mana bayani akan halin da dama daga cikin masu riwaya siffofinsu da riwayoyinsu da malamansu da wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba mimma qad la najiduhu fi kutubi ilmi ar-rijal al-ukhra bayanan da tayu ba za a same su a sauran tafai waɗanda ba waɗannan ba wa hadhihi al-as'ilatu qad takunu khassa bir-rijali ad-du'afa wal-kadhdhabina ka as'ilati ka as'ilatin min khilal ta'lil al-ahadith waɗannan tambayoyi sukan zama tambayoyi ne wani lokaci da ake yi akan mazaje masu rauni da mazaje makaryata kaman amsoshi a lokacin da ake tattauna illar hadisi sai wani ɗalibi ya ce to algafata malam wannan mai riwaya mai matsayin shi to daga nan sai ya fara bayani shi kuma wa hadhihi ahammul as'ilati allati waqaftu alaiha adhkuruha li ahmiyatiha fi mai yace ga littafan su'alat da na gamu da su zan ambaci waɗanda na gansu saboda muhimmancin su zan ambace su na farko littafin masailu abbasin duri wanda ya yi fi rijali wal ilali lil imami yahya ibn ma'in al ma'ruf bit tarikh wal ilal Abbas Ad-Duri zai zo mana magana akan su dalla dalla wasu daga cikin tafan Abbas Ad-Duri ya ruwaito tambayoyi da amsoshi daga malamin sa ya dan Ma'in shi aka sani da suna At-Tarikh wal Ilal wanda an buga shi a markazu Al-Bahth al-Ilmi a kasar Makka a shekara ta 1399 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 41 kenan da suka wuce sannan akwai su'alatu Abi Khalaf Yazid bin bin al-Haytham ibn Tahman an-Naqid shi ma daga ya dan Ma'inu shi wannan har yanzu makhtut ne ba a buga shi ba sai daga bayan bayan nan aka buga shi sai kuma su'alat na Abi Ishaqa Ibrahim ibn Abdullah ibn Junayd al-Khuttali shi ma daga ya dan Ma'in wanda shi ma za a yi magana akan shi a gaba insha Allah akwai su'alat na Uthman ibn Talut shi ma daga ya dan Ma'in akwai su'alat na Hashim ibn Marthad at-Tabarani daga Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi shi ma daga malamin hadin Ma'in akwai su'alat na Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba shi ma daga hadin Ma'in akwai su'alat na Abul Abbas Ahmad ibn Mahrez daga hadin Ma'in akwai su'alat na Ishaq ibn Mansur al-Kausaj dukkaninsu daga hadin Ma'in ne waɗannan suka yi tambayoyin nasu sai kuma as'ilatu Uthman ibn Abi Shayba li Ali ibn al-Madini wannan daga Malam Aliyu dan Abdullahi dan Madini Malam yace wa hiya ibaratun an ara'ihi fi ulama al-Basra allazina wasafahu ya ibn Ma'in bil qadar wanda amsu shine shi abin nan wato al-Madini Abdullahi Yahya Ali ibn al-Madini ya bayar akan wasu mutane wanda ya dan Ma'inu yayi magana akan su yace qadariyawa ne kuma mutanen garin Basra ne shi kuma malam aliyu dan madini ya faɗi nashi ra'ayin tabbatarwa ko korewa sai kuma su'alat na ishaq ibn mansur al-kausaj har ila yau daga ishaq dan rawiya sai kuma su'alat na ishaq ibn mansur al-kausaj har ila yau daga ahmad ibn hanbal sai kuma su'alat na ahmad ibn muhammad ibn al-hajjaj abubakar ga wanda ya ahmad ibn hanbal sai as'ila na ahmad ibn muhammad ibn hani ga ahmad ibn hanbal sai masail na ahmad ibn humayd al'imamu abu ɗalibin kenan al-mushkani shi ma zuwa ga ahmad ibn hanbal sai muhanna ibn yahaya ashami shi ma yana da masail daga ahmad ibn hanbal akwai su'alat na muhammad ibn al-husayn al-baghdadi zuwa ga ahmad ibn hanbal akwai as'ilatu abi dawud as-sijistani sahibu sunan shi ma yana ahmad ibn hanbal sai kuma su'alat na abdul malik ibn al-humayd ibn abdul hamid ibn mihran al-maimuni abdul malik ibn abdul hamid ibn ibn Mihran al-Maimuni ga Ahmad ibn Hanbal sai as'ilatu Ibrahim ibn Isaq ibn Nahib ibn Bishr shi ma ga Ahmad ibn Hanbal sai kuma as'ilatu Hanbal ibn Ishaq Abi Ali ga Ahmad ibn Hanbal sai as'ila na Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da imam mahaifinsa sai kuma as'ila na Saleh shi ma zuwa ga babansa Ahmad ibn Hanbal sai as'ila na Isma'il ibn Sa'id al-Shaliniji ga Ahmad ibn Hanbal sai su'alat na Abu Isa at-Tirmidhi mai mai aljami wanda ya malam Bukhari Muhammad ibn Isma'il sai kuma as'ila na Abu Isa at-Tirmidhi ya ila yau ga Abu Zur'at ar-Razi sai kuma as'ila ta ta maghariba as'ilatul maghariba da suka yi Muhammad ibn Mas'ud ibn Yusuf an-Naisaburi wanda ibn hajar yake cewa walil maghariba anhu as'ilatun fi rijali wal ilal kamar yadda yake faɗa da malai kawo daga nan a cikin tadhibut tadhib sai kuma ajubatu mirar ibn hammawiyya annahawandi amsoshinsa da yayi makala shairawaihi ad-dailami a cikin tarjumar mirar yake cewa wali majmahur annahawandi masailu sa'alahu anha ya masa tambayoyi fa amla alaihi al-jawaba fiha ya bashi amsa man nazara fiha arafa mahallal mirari min al-ilmi wasi'i wal hibd wal ittikadi wad dinaya wad diyana wanda duk ya kalla zai san ilimin da Allah ya huwace mu wannan bawan Allah sai kuma na gaba shine su'alatu abi ubaidin muhammad ibn ali uthman al-ajuri abu ubaidin al-ajuri shi ma yayi ma abu dawuda as-sijistani sai na gaba a cikin wannan giya shine masailu abdullahi ibn wahab ibn muslim al-qurashi maulahu abi muhammad al-misri al-faqih wanda ma imam malik ibn anas rahmatullahi alal jami' sai kuma su'alatu hamza al-kinani wanda ma al-imam an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i sahibu sunan sai masailu asad ibn furad li muhammad ibn al-hasan wa tusamma al-masailu al-asadiyya haka ake ce musu wahadhihi waɗannan ya jiro guda talatin da nawa kenan talatin da biyu ko sai ya ce wahadhihi ba'adu as'ilati ba'adu as'ilati lati wa qaftu alaiha wa arifu ma yali ahamma kutubi as-su'alat al-matbu'a yace waɗannan sune waɗanda na gamu da su amma a nan a gaba zan zo zan yi bayani akan mafiya muhimmanci daga cikin su matbu'a waɗanda aka buga wasu da ya ambata duk ba a buga su ba an ji labarin su ne a cikin tarjamomin mazajen waɗanda aka buga suke suna da mutawaffira ne ana iya samun su su ne yake so yanzu zai mana magana a kansu don mu san wani abu game da su na farko shine su'alatu ibn al-junayd da abi zakariya yahya ibn ma'in abi ishaq ibrahim ibn abdullahi ibn al-junayd al-khuttali wanda ya rasu shekara 260 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam zahabi a tarjamarsa ya ambata dama yake cewa yayi riwaya daga yahya dan ma'inu walahu anhu su'alatun mufida yana da tambayoyi masu matukar amfani shi wannan malami ishtahar ibn al-junayd bi su'alatihi lil imami yahya ibn ma'in ya shahara da waɗannan tambayoyi fala yutarjimu lahu fil ghalib illa wa tudhkaru lahu hadhihi su'alatu allati sa'alaha ibn ma'in wa dawwanaha fi hadhihi riwaya duk inda za a yi labarin sa sai an ambaci wannan sai an ambaci cewa yana da tambayoyi da ibn ma'in kuma ya kwafe su ya taskace su kama aktharat kutubur rijali min al-iktibas minha ko malamai masu littafai suna yawan tsakuro zance daga gare shi ishtamalat hadhihi riwayatu ala maddatin ilmiyatin mukhtalifa wannan littafi na shi na dauke da wani tarin ilimi da ya sha bamban da na saura tanawalat ahwal rijali wa ma yata'allaqu bihim aw al-muqarana bainahum yana magana akan mazaje da da abin da ke da alaka da su ko kuma gwada tsakanin wani da wani kama ta tsarraƙat ilal hukumi ala badil ahadisi wal kalami ala ilaliha kamar yadda kuma yake sauka zuwa ga yin magana akan wasu hadisai da magana akan illoli ko kuma magana akan inganci ko rashin inganci hadisan wa yi mikirin ijmalu zalika fi ma yadi za a iya tattara haka a cikin zance mai zuwa na farko abin da ya yi ma ya ta'allaku bi ahwalir rijali wal hukumi alaihi bayani akan abin da shafi mazaje da musu hukunci wa marrawa anhu da magana akan ɗalibansu wa amman yarwuna da magana akan malaman su wa man ikhtalata minhum da bayani akan wanda ya samu matsalar cakudewa kwakwalwa a cikin su wa sama'u ba'dihim min ba'd da bayani akan wani ya ji daga wani wa man thabata lahu suhbatu minhum da bayani akan wanda ya tabbata cewa sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa wafiyatihim da tarihin rasuwarsu wa asma'ihim da sunayensu wa kunahum da alkunyoyinsu wa ghairi zalika da wasu waɗannan iradu ba'du turkil ahad turkil ahadith li ma'rifati as-sahiha koro hanyoyin hadisai dan gane wanne ne mafi inganci wa ma fihi illa minha da kuma take da illa sannan yakan yi aiki wajen al-muqarana bainar ruwat gwada tsakanin masu riwaya da kuma al-hukmu ala al-ahadith subutan wa adama bayani akan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba sannan wa bayanu dilalatu ba'd al-ahadith wal murad minha bayani akan ma'anar wasu hadisai da abin da ake nufi da su sai kuma iradul madda ilmiya min al-as'il min as'ilatihi aw as'ilati ghairi yakan kawo tambayoyin shi da na waninsa iradu aqwalin nuqadi al-akharin ahyana wani lokaci kawo maganar wasu nuqadu can daban iradu umurin la alaqata laha bi maddatin naqadi yakan kawo wasu maganganu wanda ba su da alaka da naqadi kaman tarihin wani ah, wata manqaba ko wani wani abu na ban mamaki da ya faru da wani mai riwaya kuma kamar haka wa qad tubi'at hadhihi su'alatu bi tahqiq ad-doktor Muhammad Nur Saif fi maktabati ad-dar al-madad ad-dar bil madina al-munawwara ama 8 ba'da 400 wa 1000 lil hijra a 1988 kenan an buga shi a kasar madina walahu taba'atun ukhra akwai wasu buge-bugen ma da aka yi wa littafin waɗanda ba wannan ba na fata mun gano wannan to bari mu dan taba al-imam az-zahabi a cikin littafin nan nashi wato al-ibaru fi khabari man abar sanata yake cewa sanata 90 wa 60 wa 200 shekara ta 269 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari akan abubuwan da suka faru a tarihin musulunci a wannan shekara malam zahabi ya ce wa fiha zafara almuslimuna bi maryat alkhabithi wa hasaruhu fi qasrihi fa asaba almuwaffiqu sahama sahamun fa asaba almuwaffiqa sahamun fa ta'allama minhu wa raja aljaysh hatta ufiya fa hassana alkhabith madinatahu wa bana ma tahaddama muna ta shekaru kamar sha hudu kenan izuwa yanzu tun san da labarin wannan takadari wannan abin nan alaisul safar ta bayyana wani shekau ne na wancan zamanin ta kadari ne dinka kashe mutane ya je wani gari mintuna a baya sunan garin al-muhtara to wannan garin kanin kanin halifan shine al-muwaffiq billah ya samu nasara ya kai farmaki garin suka rusa katangogi suka shiga garin suka suka abin da ya kamata sun kusa kama garin sai aka samu wani takadari wannan takadarin sai ya mamaye shi ya harbe shi da wani da wani da wani mashi wanda yake ya harbi komanda da wani mashi mai guba shine nan yace fiha zafaral muslimuna bi madiyatil khabis a wannan shekara ta 269 shekara 100 kenan da rasuwan halifan musulunci a lokacin mahadi in kun tuna ya rasu shekara ta 169 a can baya mun yi magana akan wannan to suka samu madinatul khabis ita ce al-mukhtara din garin da ya gina ya mishi katanga ya mishi gwalalo ya mishi rami ya sa shi da tsaro sosai wa hasaru fi qasri suka ritsa shi a cikin fadarsa suna gab da za su kama shi fa asabal muwaffiqa sahamun sai wata kibiya ta samu al-muwaffiq shi komandan a a kamar da ibn jarir ya ba da labari a tarihinsa a wannan an ce wato makami ne mai guba aka same shi da shi fata allama minu ya samu rauni mai tsanani waraja aljaishu hatta ufiya da haka sojojin suka ja da baya har sai da ya warki da an ta ma zai mutu fata hassan alkhabithu madinatu wabana ma ta haddama wannan shedani ya ƙara amfani da wannan damar wajen wata shida da kwamandan nan yana yana jinya shi kuma ya amfani da wannan damar ya gyara inda aka rurrusa na na ainihin wato abin nan ɗinsa wannan wannan katangu na shi ko ganuwa Allah da ya taimake su amma sun samu halin ceto ƴaƴaye mata da yara ƙanana da dama da aka kama idan kaga ana yi din nan yanzu an kama su amai da su bayi sun ceto su da yawa sun ceto dukiyoyi da sun samu makamai da yawa wani wani shi ta kadari ne ana ce mishi kirtas shi ne ya harbe shi wani maye ne ya iya harbe shi ya hau irin saman ganuwa din nan ya mamaye shi ya harbe shi sai ya same shi a gwiwa da ya same shi a makasa mato da ya kashe shi naka sai suka dawo sai daga baya aka sake komawa a shekara mai zuwa wadda take gaba da wannan zamu ji labarin kashe shi insha Allah wa fiha takhayyala al-mu'tamidu ala Allah min akhihi al-muwaffiq wala raiba fi annahu kana maqhuran ma al-muwaffiq to dama halifan shine al-mu'tamid ala Allah shi wannan sarkin karfin wannan komandan al-muwaffiq Ahmad Abu Ahmad al-muwaffiq shi kanin halifan ne amma sai zama yafi halifan karfi kafu gwamna kenan ko kafu sarki ake cewa shi ke yin komai shi ke nadawa shi ke saukewa shi ke komai sarkin kawai ya zama dan jika dan kallo to sai ya fara jin anya ko ba an kusa mai da shi bai da amfani ba shine mala yace wala raiba fi annahu kana makahuran babu shakka ya kasance makahuran an riga an fi ƙarfinsa kuma ma'al muwaffiq muwaffiq ya fi ƙarfinsa fa kataba ahmada bin tulun bin Tulun to sai ya rubuta wa Ahmad ibn Tulun a Turki a lokacin shi kuma shine gwamna a Misra ya rubuta mishi wasiƙa yana neman shawara an ce ya rubuta wasiƙa har da wasu waƙoƙi da yake cewa alaysa min al-ajaibi anna mithli yara ma qalla menene yara ma qalla mumtana'an alayhi alaysa min al-ajaibi anna mithli yara ma qalla mumtana'an alayhi وتؤكل باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه haka yace za abu ba maki a ce kamata ina halifan musulunci a ce dan abu kankani ma fi karfi na ba zan iya zartawa ba wa tu'kalu ana cinye kuma bismihi da sunana ad-dunya jami'an ana cinye duniya da tsinki gaba daya yace wa ma min zaka amma duniyar nan shi babu komai babu wani abu min shay'in yafi yadai babu komai a hannuna to da ya rubuta mu wannan shi Ahmad ibn Tulun a turki wanda shi ma zamu zo mu ji matsalar shi shekara mai zuwa din nan yake rasuwa 270 shi ma sai da ya ya ya fandare ma gwamnatin to sai ya ga ya samu wani hanya da zai yi amfani da yace cimma abin da yake nema ya rubuta mishi wasiƙa wattafaqa suka ittifaki akan cewa to ka taso daga Bagadaza ka taho Misra mu za mu baka karfin da za a dawo maka da karfin mulkinka ka وسافر المؤتمد في خواسه إلى سامرة سي مؤتمد ابن شي حليفن كنا أحمد ابن المتوكل ابن المعتصم wanda uwashi mun ji a baya za a zo a gaban ya mutu wata baturiya ce uwashi baiwa ana ce mata ana ce mata fitiyan sunanta kenan to matsalar da ya samu shi ya kasance kawai babu abin da ya yi banda shaye-shaye da zama cikin mata da zama cikin makaɗa da haka ba zai iya shugabancin ba sai shi wancan kanin nashi ya ɗauke ɗawayen shugabancin sai suka mai da shi kawai sai a bashi ya je ta yin abin da ya ga dama ɗin ya wuni ya kwana yana shaye-shayen shi ba su damu da shi ba sunan shi dai shine halifa kawai hoton shi ne a jikin dirhami da ake bugawa shi ake ma adda amma ba yi da wani mukami ya zama kawai kamar wani sarkin gargajiya wanda ya zama je kana'ika to shine ya haɗa baki da wannan ko suka shawara ya tafi yuridu lihaqa ibn tulun yana so ya isa misra gurin ahmad ibn tulun a turki fi surati mutanazzihin mutasayyidin sai ya fita kamar ya fita rangadi ko kuma ya fita zai je kamar zai je mai ake ce mishi farauta faja'a kitabul muwaffiqi ila ishaq ibn kalkaj wannan sunan kalkaj ana cewa kuma kindaj kuma shine mafi inganci akwai wani wanda shine naibul mausil a lokacin shine gwamna a mausil ishaq ibn kindaj shi kuma sai zama kamar yayi alliance da al-muwaffiq shi kuma wancan ahmad ibn tulun yayi alliance da commander al-mu'tamid da sorry da, da halifa al-mu'tamid to sai aka aiko wa da shi ishaq ibn kandaj wasiqa da gun al-muwaffiq ya kulu yana ce mishi matattafaka ibn tulun ma al-mu'tamid lam yabqa minkum baqiya in ka bari ibnu tulun da almuwaffiq suka je suka hada kai to kai kuma ka shiga matsala shi kuma yana da rikici da tsakanin shi da ibnu tulun din wa kana ishaq ala nasibina fi arba'ati alaf a lokacin ishaq ibnu kandaj ibnu kandaj yana nasibi tare da sojoji wa mutum dubu hudu fa badar ila al-mawsil sai maza ya koma garin sa mawsil kenan fa idha bi harraqatil mu'tamid wa umara'uhu fa wakala bihim sai je ya ainihin wato ga sai tarar da 'yan saƙo da wasu shugabanni ta ɓangaren mu'tamid fawa kalabim sai ya jingina da su wata laƙal mu'tamidu bainal mausin wal hadithiyya ya je ya shiga cikinsu suka je suka taro al mu'tamid tsakanin garin mausil da hadithiyya sunan wurare ne suka je suka tarbo shi kamar da ake tarban shugaba in ya zo airport ko ya zo bakin gari faƙala ya ishaku sai shi mu'tamid ya ce ya kai ishaku lima mana'atal hashama min ad-dukhul ila al-mawsim me yasa ka hana mutane nasu shiga garin Mosul me yasa ka hana su fa qala akhuka ya amiral mu'minina fi wajhi al-adwi yace ranka ya dade dan uwanka wato wancan kenan abin nan al-muwaffiq yana can ya tara abokan gaba ana ta fada wa anta takhruju fi min am mustaqirrika me yasa zaka fito daga wurin zamanka daga cibiyar da kake daga wato capital din kasar famata alima raja an qitalil khabithi fayaglubu aduwuka ala dari abaika in ya ji labarin kafita to zai dawo ya zo ya mallake bagadaza shikenan ya zama shine komanda ya zama shine khalifa ya mishi wannan magana irin ta 'yan siyasa thumma kallama al-mu'tamida bi kalamin qawiyyin ya ci gaba da ziga mu'tamid yana mishi magana mai karfi wa wakala bihi wa saqahu ya ya koro shi suka tafi ya- ya shiga gaba suka koro dabbobin suka shiga wa ashabu shi da mutanen shi ila samirra ya dawo da shi samirra fatalaqahu sa'id sai akwai sa'id wanda shine sakatare na na katibul muwaffiq sai ya gamu da su anan wata sallamahu min ishaqa ya ya ya, ya bashi wannan halifa al-mu'tamid shi kuma ishaqa ya koma fa anzalahu fi dari ahmad ibn al-qasim ya suka je suka aje shi a gidan wani mutum mai suna abu ishaqa ahmad ibn al-qasim al-jara al- al- al-jarja'i kenan aka je aka aje shi halifan ne fa suka je suka aje shi yadda ka sani ana ma irin wannan sarakunan yanzu ko wasu shugabanni da ake cewa ba su da wayo yan fada sun fi su wayo sai a dinga juya shi kawai da aka dama suka je suka aje shi a wani gida a gidan wani kwamanda ɗaya daga cikin sojoji wanda ya yi waziri ma al-muntasir da al-musta'in rasuwarsa shekara ta 265 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka aje shi a wannan gidan suka ci gaba da kawo mishi kawai abinci yana ci ana kawo mishi yan mata suna mai rawa da waka wa mana'ahu min dukhuli daril khilafa suka hana shi shiga fada wa wakala fi diyari 500 ya ya saka sojoji mutum 500 yamna'una man yadkhulu alayhi ba shiga ba fita wa baqiya sa'id yaqifu fi khidmati shi kuma sa'id din da kanshi shi yake kaiwa ya kawo yana mashi ayyuka walaysa walakin laysa lahu hallun wala rabtun bai isa ya kulla ba bai isa ya kwance ba shi dai kawai na nan da rawani kullum za a mishi gayu a tona da shi a kujera a sa a yi ta mishi waka da kiɗa ‘yan mata su kewa shi su kawo mishi tuffa su kawo mishi su kawo mishi inabi yana ci ba yi da wani amfani kawai wa ma'awa ma ibn tulun fa jama'a al-umara wal qudat to shi kuma amr ibn tulun tunda dama mu'amara ce suka shirya sai ya tara limamai da alƙalai da duk masu faɗa a ji wa ƙala ya ce kad nakasal muwaffiqu bi amirul mu'minina to jama'a kanin halifa ba ya yayi ya warware mu baya asa fakhla'uhu min al-ahdi ku kuma yanzu abin da kaso da ku shine ku cire sunan shi daga wilayatul ahdi dama shine yarima mai jiran gado ko to a fasa ai mushi khal'u a ce an fasa ba shi fa khala'u duk suka cire shi illa al-qadi bakkar in banda alkali wani alkali mashahuri shine ah, abin nan ah, ah, mai sunan shi Bakkar ibnu Qutayba al-Thaqafi wanda a sanadiyar haka ake kama shi a kulle shi shawara zamu ji tarihin shi a gaba kadan shi ma shi yace ah, shi ba zai wannan ba fa qayyadahu wa habasahu sai sa aka kama shi aka kulle mai hannayen shi aka zuba shi a gidan yari wa amara bi la'anatil muwaffiqi alal manabir yace a fara tsine ma al-muwaffiq an zo hudu ba a dinga cewa Allah ya tsine mishi mai ko a mishi addu'a kwarai aji rikici ne na siyasa ba sabu bane dama aka aka aka cewa da wannan rikicin zamu ji ragowar shi insha Allah wa fiya tufiya Ibrahim ibn Munkir al-Khawlani al-Misri sahib ibn Wahab wa kana thiqa a wannan shekarar kuma har ila yau Allah ya rasuwa wa Malam Ibrahim ibn Munkir ibn Ibrahim ibn Isa al-Misri ya ya rasu a irin wannan watan da muke ciki Rabi'un al-Akhir Allah ya gafarta mishi ɗalibi ne a makarantar ibn wahabin kuma fiƙa ne amintacce ne wafiha har ila yau a wannan shekarar al'amiru isa ibn shekhi al-zuhuli isa ibn shekh ibn salim al-zuhuli shi ma a wannan shekarar ya rasu wakana kadwaliya dimashka ya ya taɓa yin gwamna a ƙasar dimashka fa azhar al-khilafa sai ya saba wa sarkin ya yi tawari fi sanata 50 wa 50 shekara ta 255 واخذ خزائنا واخذ الخزائنا ya kwace wato taskoki wuraren aje dukiyoyi wa galaba ala dimashqa ya kwace garin dimashq yayi tawari faja askarul mu'tamid sai sojin mu'tamid suka zo karkashin jagorancin wani komanda mai suna amajur wani ba turke shi ma suka zo faltaqahum ibnuhu wa waziruhu ya sa kanin shi ɗansa shine kuma mataimakinsa shine komandan aka zo aka aka ruguza su wa qutila ibnuhu aka kama dan nashi aka kashe wasu liba waziruhu da dan nashi da wazirin nasa aka kama su aka kashe aka kere wa haraba isa shi kuma ya gudu thumma stawla ala amida wa diyari bakrin mudda sannan yaje ya rike wadancan wurare tsawon shekaru sai malai yace sanatar 70 wa 200 shekara ta 170 270 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hal taqal muslimuna wal khabitha fastazhaw fastazhaw a wannan shekarar musulmai suka ƙara yin wani karo na musamman da su da wannan shaidanin fastazharu suka samu galaba akan shi thumma waqa'atun ukhra aka sake yin wani sabon ainihin wato a a sabon karo kutila fiha a kashe shi a ciki kuma dama mun ji an ce kamar da Rabi ya faɗa a baya sojojin nashi abidul awam wato bayi ne kawai na mutane wa gawga'ul anzal da wawayen gari irin yan sas ɗin nan ne mahaukata ne kawai suka dinga iskanci suka suka haɗa runduna yace yace yace haka zahabi ya siffata sai yace yace yace yace waɗanda suka waɗanda suka suka zama a suka zama suka taru a gaban shi suka haɗa runduna ta marasa mutunci to sai aka samu halin kashe shi a wannan karan wa ajjalallahu bi ruhihi ila an zabi ce Allah ya gaggawan tafiya da ran wannan shedani wannan zindiki zuwa gidan wuta wasmuhu sunan shi shi al-khabith da ake ta cewa Ali ibn Muhammad al-Abqasi al-mudda'i annahu alawi wanda yake kuri yake ƙarya cewa shi ba alawi yace wala qad ala qitalul muslimina ma'ahu hakika musulmai sun dade suna shan wahala a shi an yi yaki sosai shekara 15 wajtama ma al muwaffiq nahu 300000 muqatil shi muwaffiq sojin musulmai sun zo da watan mutane kaman 300 ajnadun wa mutawwi'a sojoji wanda suke ma'aikatan gwamnati masu albashi sune ajnad wa mutawwi'a da kuma yan sa kai masu yi da lahira masu neman lada wanda su suna yi ne a matsayin sun zo jihadi mustahabbi malam ya ci gaba da cewa fi akhiril amri a ƙarshe dai iltaja al-khabisu ila jabal da wuta tai wuta sai je sai buya a cikin wani dutse thumma taraja'a wa ashabu suka dinga ja da baya shi da jama'arsa ila madinatihim har zuwa cikin ita muhtara din fa harabahumul muslimuna musulmai suka dinga yakan su fan hazamal khabith wannan wannan shedani la'ananne ya ruguje aka ci nasara akan shi wa tabi'ahum ashabul muwaffiqi ya asiruna wa yaqtuluna suka dinga bin su suna kashewa suna kama bayi thumma istaqbala huwa wa fursanu sannan ya sake fuskantowa da shi da jarumansa wa hamalu anan nasi suka yi kukan kura suka dawo bayan da sun da baya suka duro mutane fa azaluhum musulmai suka dinga girbe su suna kauda su fa hamala alaihi muwaffiqu muwaffiq ya fa ya sake shiga gaban rundunan nan da kanshi ya jagoranta aka sake kai farmaki wal tahamal kitabu yaki ya katsame wa idha bi farisin qad aqbala wa ra'sul khabith fi yadihi sai ga wani soja ya taho da da kan wannan tsinanne yana rike da shi a hannu ya soka shi a jikin takobin shi falam yusaddiquhu mutane ba su ma gazgata ba sai aka kaman ƙarya ne ma'ana yanzu a ce ga kan shi ko sai fa arafahu jama'atun minan nas sai mutane suka gane suka ce ai ko shine fahina idin tarajjala al-muwaffiqu wa ibnuhu al-mu'tadilu wal umara waɗannan manyan sojoji suka sauka daga kan dawakansu fa kharru lillahi sujjadan wa kabbaru suka faɗi suka yi sujuda wa Allah suka yi kabbara suka gode wa Allah shekara sha biyar wannan la'anan yana ba su wahala an kashe mutane an kai an kawo sai ya ce wa sarar muwafiku daga nan muwafiq ya ci gaba da tafiya fa da khala bir ra'asi bagdada ya shiga garin bagdada da wannan kan ana ganin shi wa umilatil qibabu aka kakkafa rumfuna na walima aka fara cin abinci ana biki wa kana yawman mashhuda wata rana ce ta musamman wannan rana wa aminan nasu mutane suka suka shiga cikin aminci wa shari'u suka fara komawa ya taraja'una ila al-amsar allati akhadha al-khabisu suka fara komawa garuruwan su irin yadda ake ta komawa garuruwa din na kasar Borno wani lokaci can baya ko allati akhadha al-khabisu wa kanat ayyamuhu 15 sana shekaru 15 yana yana yana yana yana yana dandana wa musulmai kudin su وقال السوري قتل من المسلمين ألف ألف وخمسمائة ألف يا كشف مسلمي مليون أيد دبو ريبير قال وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثمائة ألف أرانا لا أجرم بصرة يا كشف متن دبو ريبير وكان يسعد على المنبر يكن هو منبري فيسب عثمان وعليا وعائشة ومعاوية وهو اعتقاد الأزارقة yakan hau mumbari ya tsine waɗannan sahabbai Usmanu da Aliyu da Aisha da Muawiya Allah ya ƙara musu yadda gaba daya wannan irin aqida azariqa kenan sunafi ibn al-Azraq wa kana yunadi fi askarihi alal alawiyyati bi dirhamaini wa thalasa yakan saida yakan saida mutane masu dangin Banu Ali Banu Ali yakan saida su dirhami biyu dirhami uku kamar kamar ya gwanjan su wa zai sai wannan ya daga ta budurwa ce ko saurayi a sai da shi bawa dirhami biyu dirhami uku kama a ce naira hamsin naira talatin haka yake sai da su saboda wulaganci wa kana inda alwahid min az-zanji ash'al asharatu min al-alawiyat yaftarishuhunna da aka sai ka ga ɗaya daga cikin sojojinsu na 'yan boko haram ɗin wanda baƙin fata ne bawa ne ƙasƙantacce sai ka gan shi da mata jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma yana kwana a gado ɗin shi kaɗai da su ba ka suke bin su ma yanzu a asambisa ake ba da labarin irin shaɗancin da suke duk abin iri ɗaya ne yaftarishuhunna yana kwanciya da su wa kana al-khabithu kharijiyan wannan ba khabbase fa khariji ne dan tawaye ne dan boko haram ne ya kulu yana yawan cewa la hukuma illa lillah irin maganar shi kawai wakila wasu kuma suka ce kana zindiqan ai munafiki ne na turin munafiki ne na gwadawa sarki yastatiru bi mazhabil khawariji wa huwa ashbah yana shiga cikin karkashin mazhabin khawarijani ne zabi ya ce huwa ashbah wannan ma yafi kama da gaskiya fa innal muwaffiqa kataba ilayhi wa huwa yuharibuhu fi sanati 67 yad'uhu ila at-taubati wal inabati ila Allah mimma fa'ala min safki ad-dima'i wa sabil harimi wa intihal an-nubuwati wal wahyi fama zadahu al-kitabu illa tabajjuran wa tughyana muwaffiqu ya taba rubuta mishi wasiqa shika ta 267 yana mishi wa'azi yana kiran shi zuwa ga tuba ya koma ga Allah ya daina abin da yake na zubar da jini da kama mutane wanda suke mata ‘ya'yan mutane da matan auren mutane ya kama su ya mai da su bayi ya tuba daga abin da yake na cewa shi annabi ne ya tuba daga abin da yake cewa ana mushi wahayi malam ya ce fa ma za da hulki tabu illa tabajjuran wata guyana wannan wasiƙa ba ta ƙara mushi komai ba sai tsabar girman kai da toshewar basira da jiji da kanshi wa yuqalu kuma an ce innahu qatalar rasula dan saƙon da aka tura da wannan wasiƙa ma kashe shi yayi fa nazala al-muwaffiqu madinatahu al-mukhtara da haka almuwafiq ya sauka a wannan gari na almuktara fata ammalaha ya je duba ya kewaya ya zagaya ya ga yadda garin yake fa idza madinatun hasina wani gari ne wanda yake ya ji katanga muhkama katan muhkamatul aswar an yi ganuwa wadda take ta tsaru amiqatul khanadik an yi gwalalo mai zurfi fara'a shay'an mahulan yaga abu mai tashin hankali mai ban tsoro daga alhaul wara'a min kathratil muqatila ma azhalahu sannan yaga yawan sojoji ya bashi tsoro sojoji yan boko haram suna da ban tsoro sun maramau ramiyatan wahida ramiyatan wahida sannan suka harbe shi harbi guda daya bil majaniq da ainihin majajjawa wal maqali' da da ainihin wato duwatsu wannu shab da kuma suka mishi ruwan kibau wasahu sayhatan wahida suka yi ihu guda daya irtajat min hal ardu sai da kasa ta girgiza fa amad al muwaffiq ila makanat ila makatibi makataba mukatabatu quwad al khabith wa istimalati da da muwaffiq ga cewa yaki kawai ba zai ci ba sai da makirci to sai ya fara neman yadda zai yi alaka da manya-manyan kwamandojin shi wannan shedani ya dinga jansu a jiki yana musu kyaututtuka yana har ya shiga tsakankaninsu fastajaba lahu adadun minhum wasu suka ji magana shi fa ahsana ilaihim ya kyautata musu wa qatala kuma ya kashe wasu wa kana al-khabisu munajjaman an ce ma boka ne yana duba yana duba yaktubul huruz yana rubuta hatibi shine al-huruz irin laya da kambu na tsari yana wa awwal shay'in farkon al'amarin shi kana bi wasit yana garin wasita ne fa habasahu muhammad ibnu abi aun summa atlaqahu wannan komanda ya kama shi ya sake shi falam yalbath an kharaja bil basra wastaghwa sudana az-zabalina ba dade ba ya fita ya ja hankalin bakaken fata az-zabalina masu diban bola wato masu yin kananan sana'o'i wal abid da bayi fasara amruhu ila masara shine yaje da mutane matsala haka shi kaɗu na haka kace shi ma a sakandaren bakwai sai ke take kome sunan makaranta a cikin garin borno ya yi irin sanawai nan ta arabiya kafin ba an kara bakwai aka ji ya zama shaidani irin wannan da ya zama fasara amru ila masara Allah shi kyauta shi ma haka za a zo wata ka ji karshen shi ya zo haka wannan ce suna ce ta rayuwa na ce shi ma yana bai ma shekara sha biyar ɗin ba tukun na da shaidancin da yake wata rana za ka ji kawai labarin shi ya wuce وفيها في ذي القعدة توفي أمير الديار المصرية والشامية أبو العباس أحمد ابن طولون تكاجي وانت ابن طولون شما سي الله يمشي رسوا شوغبان كوكما كم غمنا قسم مصر دا شام يسونا أبو العباس أحمد ابن طولون وهو في عشر الستين ينا قوم تشدا شكرة واتو حمسن دا وانا أبكين وخلف عشرة آلاف ألف دينار يا بطار دوكيا ديناري مليون قوما kowane dinari ɗaya yanzu jama'a kaman kaman naira dubu ɗari ne kowane dinari ɗaya da ɗan nan mu sake dubawa dinari yanzu yakan kama guda rubu dinar dubu ashirin da hudu ne da wani abu to kaga dinari ɗaya approximately kaman dubu ɗari to dubu ɗari so miliyan goma kenan a kuɗin najeriya abin da ya bari irin shugabannin da suka shugabanci suka tara kuɗi ba san abin da za su yi da su ba yau aka fara su ba shi sa daga cikin manufan mu karanta tarihin nan wani abin zamu dinga rage jin damuwa da da da da, da sadma cewa duk abin da kake gani din yanzu yake faruwa a ce an yi kaza an yi kaza an yi rigima an yi kisa an yi fada an yi munafurci duk ba samu bane a cikin tarihin al'umma Allah shi kyauta wa kana lahu arba'atu ashara alf mamluk yana da bayi bayin da yake da su su kuma guda dubu goma sha hudu a cikin ababen hawan shi kawai sai da aka samu alfadari guda ɗari shida alfadari kuma kamar ka ce mota ce ta irin mota irin sport car ko a yanzu alfadari da doki akwai wanda akwai wanda ake sayar da su miliyan biyar miliyan shida har yanzu akwai su irin abin da ake cewa alfarasul asil aka samu doki ya kai doki wani miliyan takwas miliyan goma haka haka sarakuna suke siyan su to yana da ma alfadarai shi a lokacin wanda suke abin nan kenan barbaran yan yawa ko tsakanin jaki da doki da ake din to shi guda ɗari shida yake da su a lokacin a bargarsa yana da su banda ƴaƴa ƴaƴan shi kamar mutum sittin aka ce waɗanda ya mutu ya bari wa kana kariman ya kasance mutum ne kuma amma mai sakin hannu shuja'an jarimi mahiban gwarzo wanda ake ake ganin kwarjininsa haziman wanda yake mai niyya labiban kuma mai zurfin tunani zabi a cikin sayar yana ƙara da cewa wa kana sa'isan min duhatil muluk ya iya makircin siyasa yana daga cikin 'yan siyasa makirai da suka yi shirya magudin zabe haka zuwa zabi ya kara a cikin sirar alamin dubura Allah shi kyauta qala al-qudai kana ta'isha sayfi qudai yace ya kasance mai saurin kai tsara da takobi fa usiya man qatalahu sabran ko sibran an kiya an kiyasta mutanen da ya kashe ta hanya an ce an kashe mutum sabran shine a kashe shi a tare shi a kashe shi bai da makami ba a bashi dama ya kare kanshi irin abin da hajjaju yake a cikin fada ka shigo kawai daga tambaya asara kanka au ma tafi su jinihi da kuma waɗanda suka mutu a gidan yarinsa fakanu samaniyata ashara alfan ya kashe mutane dubu goma sha takwas har yanzu babu irin shugaban da irin wannan zalunci ne wanda za a kashe a gidan yari sai dai waɗanda suka fito aka tare su irin shi anan da ba su da hankali aka yi ta kashe su kamar kajin turawa ana gobe sallah in ba su ba ka taɓa gana yi ma wannan amma dai a ce a gidan yari a yi ta kashe mutane ko kuma a fada sarki har yanzu ba a yi irin wannan so duk zaluncin da kake gani yanzu an yi wanda suka fi suka fi iya zalunci fiye da na yanzu wa kana yahfazu alquran amma kuma ala ramani wa utiya husna hasana sauti husna sauti an bashi murya Allah ya bashi murya mai dadi bihi wajen tilawa alqurani wa kana kathiran tilawa kuma yakan zauna ya ta karanta alqurani har yanzu a Misra akwai masallaci sunan shi kenan Masjidu Ahmad ibn Tulun masallaci daga cikin masajid tarihiyya yana daga cikin masallatai na tarihi har yana a Misra shi ya gina shi wa kana abuhu ahmad mimma malikil ma'mun baban shi bawa ne akwai wani sarki nuh ibnu nuh ibnu abi abin nan nuh ibnu asad na'am nuh ibnu asad as-samani sarkin bukhara shine ya aiko wa da ma'mun wasu bayi to a ciki har da baban wannan ahmad ibnu tulun shi tulun din sai aka haife shi a nan gidan sarki ma'mun ya taso ya karatu a makarantar gidan sarki Allah ya bashi fasaha da ilimi har ya samu wannan karatun daga baya kuma ya juye ya zama dan siyasa har ya samu wannan mukamin bayan ya mutu akwai wani mutum da ya taɓa yin mafarki ya gan shi mutumin yake ba da labari da gan shi an daɗe ana ganin mutum a bakin kabarin shi yana zuwa yana karanta alkur'ani sai ya daina zuwa sai suka tambaye shi suka ce me yasa ka daina zuwa karatun alkur'ani da kake zuwa kana mushi kamar kana mai addu'a sai ya ce ai mafarki nayi sai na gan shi sai yake ce mini uhibbu Allah ta a shay'an min alqur'ani ala qabri don Allah na roƙon kan sake zuwa bakin kabari na karanta wani abu na alqur'ani yace fa innaka la tamurru ala ayatin illa quri'at alayya wa qila li amma sami'ta bi hadha yace wallahi duk ayat da ka karanta ta shafi wani abu na tsoratarwa ko wani abu na doka ta Allah da na karya sai mala'iku sun shaƙe na a daidai lokacin su ce da ni amma sami ta bihadha baka taba jin wannan ayar bane ci to dan haka Qur'an da ake karanta mashi kara mai bala'i kai mafarki ne ba duk da yake daga cikin kawai da fasara mafarki malamai suna cewa duk mutumin da ya riga ya tafi lahira an kai mafarkin shi to babu ƙarya da abin da zaka ya shafi wani a lahira ya ce ma kaza ko ganshi yana yin kaza to aljanu ba sa iya zuwa lahira su je su sato wannan bayanin haka aka ganshi ya shiga cikin wannan yanayi Allah shi kyauta haki sai ce a mata sanata 40 wa 100 ne baban nashi har shiga ta 200 da da da 40 wa malaka ahmadu diyar misriya 16 sana yayi shekara 16 yana sarauta a ƙasar misra anan ya tara waɗannan kuɗaɗen ya tara kuma wannan zinuban da ya kwasa Allah ya gafarta mishi وفيها أسيد بن عاصم الثقفي الأصبهاني أخو محمد بن عاصم رحل وصنف المسند وسمع من سيد بن عامر الضبعي وطبقته سيكما مالا أسيد بن عاصم الثقفي الأصفهاني دون محمد بن عاصم الثقفي wanda ya yi yawon karatu ya rubuta musnadinsa sannan kuma ya yi karatu a gun sa'id ibn amir ad-dubai da ire-irensu wafiya bakkaru ibnu kutaiba al-thaqafi to sai alƙalin da shi wancan yasa aka rufe da ya ki yadda ya bi magana sa dinnan shine bakkar ibnu kutaiba ibnu asad ibnu abdullahi babban malami ne daga cikin malaman fiqhun hanafiya ko masana hadisi ibnu tulun ya ya ya ya sa an rufe shi kamar yadda muka ji to da aka rufe shi a gidan yari sa da ibnu tulun din ke cikin rashin lafiyar mutuwa sai je ce a fito da shi ya ce ba zai fito ba ya ce ku fito da shi da ƙarfin tsiya aka fito da shi da kuma da ya kama shi ya kulle shi ya kwace mishi komai in kun tana mun shafa da baya haka suke idan kai laifi komai naka sai a maka musadara da gidajenka da kuɗaɗenka da account da ababen hawa da na danginka da na sarkenka kowa da aka san yana samun ƙarshen ka sai a kwace mai komai a tsiyata shi dare ɗaya to an mishi irin wannan musadara da haka a wannan ranar ma wani gida ya sa aka kama haya ya ce a saka shi a ciki ce a fito min da shi daga gidan yari ina ga har da zanubin shi ya kama ni to sai ya riga shi mutuwa shi wancan sarkin ya mutu sannan sai shi wannan ya zo ya mutu daga baya bayan yan kwanaki aka zo aka aje shi a wannan gidan aka ce to ga can ana gina maka sabon gida ka koma ya ce shi ba zai koma ba nan ma ya ishe shi aka ce sarkin ya aiko don Allah ka yafi mishi ce a'a ya ce magana yafi ya bata taso ba mu dai haɗa a gaban Allah kawai shi ma ya riga ya fusata kenan ko ya ce mu ga ya ce ya ce ya ce almau'idu baina yadai rabbina mu dai haɗa a gaban Allah da shi ko babu magana yafi ya abin da ya mu shine shi ma Allah ya mishi rasuwa a wannan sunan shi kenan Bakkar ibn Qutayba ibn Asad ibn Abdullahi ibn Ubaidillahi al-Thaqafi al-Bakrawi Abu Bakra ana mishi lakabi da alkunya da Abu Bakra al-Faqih al-Basri qadi diyar al-Misriya al-qadim Misra fi dhil Hijja shi ya rasa karshen shekara ne sami Abu Dawud at-Tayalisi daga cikin malamansa akwai Abu Dawud at-Tayalisi mai musnad kenan wa aqrana da sa'anninsa irin su Rawh ibn Ubada irin su Wahab ibn Jarir da makamantansu cikin ɗalibansa akwai abu awana mai sahi mai musakar da sai muslim ya rubuta hadisi daga ciki abunsa akwai al'imamu abu ja'far tahawi ɗalibinsa ne na kusa sosai akwai ibnu kuzaima a cikin sahih ɗinsa akwai ibnu abi hatimin da kuma wasu malamai da dama babban malami ne walahu akhbarun fil adli wal iffati wan nazahati wal wara malami ne da yake da labarai na adalci da kamewa da taka tsantsan والله المتوكل القضاء المتوكل ne bashi alƙalanci fi sanati 60 wa 40 shekara ta 246 bayan rasuwarsa din nan sai da aka shekara bakwai ba a naɗa alƙali ba a misra kowa aka ba ya ce baya su sai daga baya aka ba ɗan shi mai suna sorry wani mutum mai suna Khumarawaihi ibn Muhammad sai da aka ta roƙon shi ya kafa sharuɗa sannan sannan ya karba saboda kowa yana tsoron irin wancan abu da ya faru da na baya Allah shi kyauta bari mu taba tarihin nasha'atu ilmin nahawi wa akhbaru mashahirin nuhat daga shafi na 49 ko inda yace al-farra malam farra'u wanda aka haifa shekara ta 144 ya rasu kuma shekara ta 207 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ismuhu yahya ibn ziyad ibn abdullahi ibn manzur ad-dailami sunan shi kenan yahya dan ziyad dan abdullahi dan manzur maula bani asad shi ma bararan bawa ne kunyatuhu abu zakariya wa yu'rafu bil farra ana ce mishi farra farra shine furiya da english wanne wanne arba'in da tara an gama mana ko ba mu gama ba ne lallai an gama shi eh mun karanta cewa an rufe su biyu a rana ɗaya ba sun mutu su biyu ko ya ce da fantan na hawa har wancan da ya mishi yabo ya ce yana raye ba ka san shi yanzu kuma ya mutu kana mai adalci daga kaɗan yi gyangyaɗi ne a karon kallon to farra'u alfarra shine furiya haka suke ce mai da ingilishi f u r i e r na yi spelling dude i e r furiya an san furai f u r gashin irin dabbobin wanda yawa wanda ake riguna da shi wasu akwai dabbobi akwai irin yawanci ba mu da su a nan tumaki ne ko awaki waɗanda ake kiwonsu kawai don a samar da gashi wanda ake daga baya za a zo a dinga musu aski ana ɗiba ana yin riguna kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari ko walakun fiha ya yi neman aya kalan kalakun ko lakun fiha dif'un to wannan dif'un din shine ai abinda ake samu daga fatu fatar su ko gashin su ayi riga mai kara sanyi to wanda yake yawan naki shake ce mishi alfarra ko kuma mu da wasu kuma mu ce mai jima amma dai ba jima ce wanda ka sani wannan da ake yi ta cire gashin a fitar da asalin fatar dan yin takalmi ko belt ko wani kamancin haka ba a wancan four din ake magana yawanci nan bamu da irin wannan sanyin balanta mu buƙaci riguna ko bamu da irin wannan dabbobin balanta mu san irin sana'ar amma za ga inda suke da shi za ka ga gonaki ne za a kiwata su za ka ga rago ya yi gashi gashi mai yawa sai a zo rana ɗaya a sa abin aski duka sai a aski shi kuma siyarwa ake kuɗi ne masu tsada sosai to ba wai aikin shi bane ba yana yin wannan sana'a bane walaysa lahu walaysa dhalika li annahu yashtaghilu bil fira ba wai dan sana'a shi bane wala ba'aha baya sai da waɗannan irin gashin wa inna ma kana yafril kalama amma ya iya tsefe magana ne ya iya tsefi magana ya kacancana ta dalla dalla dalla yasa yake ce mishi alfarrau ina fata ma wato kar abin nan ne lakabi ne ko yu'addu ana kirga shi ajalla ashabil kisai mafi daukaka cikin ɗaliban al-imam al-kisai bila mudafi babu mai jayya da shi akan haka wa huwa imamul kufiyyin fi tabaqati sanan daukacin malaman nahwun kufa a tabaqarsa a tsararrakin sa to shine limamin su wa alamuhum bin nahwi wal lugati wa fununil adab ya kuma kowa sanin fannin nahwu da lugal arabiya da adabi wa kana yulaqabu bi amiril mu'minin fi nahwi ana mushi laqabin amiril mu'minin kamar da yake masu bukhari a hadisi wa zakara al-qifti min kalami sa'alab fihi qawlu sa'alab yake cewa laula al-farra ma kanat al-lugha ba dan fara'u ba ilmin lugha da ya lalace wa kana al-farra'u nasija wahdi ya kasance mutum ne wanda yake tilo saƙa ce ba ga magari ba fi nahwi wajen ilmin nahwi kana fi lugati baharan la sahila lahu a wajen ilimin luga kuma kogi ne wanda babu bai da gaba wa fil fiqhi arifan a wajen fiqhi kuma masani ne bi ikhtilafil qaumi wajen sanin sabanin malaman fiqhi wa mazahibihim da fatoyin su wa fi tibbi khabiran sannan kuma ya kware a likitanci ya san ilimin magunguna wa bi ayyamil arabi wa ash'ariha hadikan kuma ya goge wajen sanin tarihin larabawa da yaƙe-yaƙen su da waƙe-waƙen su hazzaban nahawa ya tace ilimin nahawu wadda baka ulumahu ya kuma tsaya ya tantance ilimin nahawu wa ashada bina'ahu min jadid ya sake yi ma ginin nahawu sabuwar plaster banda wanda aka yi a baya kana arifan bil falsafati wan nujumi aidan kuma ya san ilimin falsafa da ilimin taurari wato shakundum ne ba dan kankani ba nazala bagdad wa ahida ilayhi al ma'mun tarbiyata ibnayhi ya zo na garin bagdaza ya zo wuce ranar bagadaza daga ƙauyensu na kufa kuma sarki ma'amun ya ba shi aikin yi ma 'ya'yan shi guda biyu tarbiyya da horo wanda aka ce idan ya tashi daga makarantar 'ya'yan halifa masu jiran gado su suke rugawa da gudu su ɗauko mai takalmin shi saboda yadda yake da haiba ta ilimi fakana aksara muqamihi biha da haka yakan zauna a bagadaza tsawon shekara kamar wata goma fa idza jaa akhirus sana idan ƙarshen shekara yayi kama a ce lokacin layya ko irin yan boko lokacin kirsimeti misali in sarrafa ilal kufa sai ya tafi hutun ƙarshen shekara annual leave fa kama arba'ina yawman fi ahli sai je cikin gidan shi da iyalan shi da mutanen angosu ya zauna kwana arba'in yana hutu yuwazzi'u alaihim ma jama'ahu ya raba duk abin da ya tara na kuɗaɗe duk sai ya raba da su da ba a san malamai da san kuɗi ba rabawa kawai yake waya birruhum ya dinga sadar da zumunci da su ya ba wannan ya ba wancan wancan an mai haihuwa ya sai mai rago wannan neman aure ya biya mai sadaki ya mai akwati wanda katangar shi ta kare ya sake gina mishi abin da yake kenan da kuɗin tsawon shekara wa haka ibn khillikan ibn khillikan ya rawaito a cikin wafayatul a'yad dinsa an qutrub yake cewa annahu zakara anna al-farra'a lahana yawman bi hadratir rashid mutana farra'u yana magana sai ya kuskuren nahau rashidu yana zaune halifa faradda alaihi sai rashidu ya ce mishi ya zaka dinga kuskure kana babba haka faqala ya amiral mu'minin na akwai kuskure na bugu yanda magana take inna tiba'a ahlil badwi lil i'rab wa tiba'u ahlul hadri lahan fa idha tahaffaztu lam alhan wa idha raja'tu ila at-tab'i lahantu yace akramakallahu kuma ranka ya dade yadda abun yake shine a san mutanen ƙauye su ba sa lahani suna da salika amma mutanen birni yaran su ya riga ya lalace kuma ni dan birni ne don na je ƙauye sai in dinga ƙoƙari ina gyarawa shine na tahaffuzi ina biye ma maganarsu idan na zo birni ko sakin jikina nake yadda kowa yake yin magana yanzu ina magana ne a matsayin ɗan birni ba matsayin malamin nahu ba da aka kuskuren na yi abin da kowa ma yana yi iqtaraha alaihi al-ma'mun ma'mun ya bashi shawara an yu'allifa kitaban yajma'u fihi usulan nahwu ce ya kamata wannan ilimin naka da kake ta magana kana ta tattaunawa a majalisi ka tattara shi mana a littafi وما سمع عن العربي كتر abin da kaji daga larabawa wahayya alahu daran khassa aka ware mai gida na musamman gida gida aka gina mishi na musamman tatawaffaru fiha kullu asbabir rahati wan na'im duk abin da mutum yake bukata na hutawa da jin daɗi da ni'imar duniya sai da aka saka tun daga masu hidima bayi masu wanki da wanke-wanke masu dafa abinci masu kula da shi masu gadi kamar yanzu a ce an saka lafiyayyen kayan bacci da kayan zama da kayan kwanciya da kayan kallo an sa mishi intanet komai da yake bukata misali gida lafiya wanda za ka yi duk abin da kake so haka aka mishi wannan gidan ya zauna a wannan gidan shekara biyu babu aikin da yake yi in ban da rubutu fakana yumli wal waraquna yaktubu kuma ga sakatarori akan kwamfutocin su kenan ko shi kawai surutu kawai yake ce ku rubuta kaza kaza kaza kaza kaza haka yake wuni yana musu wannan abin an ce in ya fito tun bayan sallah asuba ya fara shiftan nan ba zai tsaya ba sai lokacin azhar yayi sai a je a yi sallah azhar mai yin bacci rana yi mai cin abinci ya ci har a sake abin nan bayan da an yi la'asar sai sake dawo a sake zama su masu su ɗauko ta wudarsu da alƙalamin su ya ci gaba da shifta kawai suna rubutawa wato wani malami ne da ka san aljini a cikin labaran shi da aka bayar littafin shi ma'anin qur'an shi ma wannan labarin yana cikin tafin ibnu khillikan din nan wafayatul a'yan wani ɗalibin shi ne mai suna in ba na manta sunan shi ba Umair ibn Bukair yana tare da wani kwaman wani babban mutum mai suna mai suna abin nan Al-Hasan ibn Sahal Al-Barmaki to sai yake cewa algawa ta malam kullun na je majalisan nan nasu na yan siyasan nan suna yawan tambaya akan Arabiya sun ga ina tare da kai ni ko bana iya bana iya musu amsa ko da yaushe yace fa kathiran ma la yahduru ni jawabun ka taimaka min da wani abu da zan dinga yi min sai ya ce mishi akan me suke yawan tambayar ka ya ce galibi suna tambaya ne akan li'irabin qur'ani kuma na wasu kalmomi ce to shikenan abinda za a yi ku taru gobe da ku da sauran ɗalibai sai a yi muku wata ya hand out haka sai ce in za ku zo ku samu wani alarma wanda yake da kaifin hadda to ranar da ya zauna tun da ya zauna bayan sallah asuba kafin isha ya gama littafin ma'anin qur'an ya ce wa alarma ja fatiha in ya ja fatiha ya shari ya ce wannan kalmar ma'anarta kaza ma'anarta kaza jihumin aya daga wuri kaza kaza kaza haka ya dinga bin sura bayan sura yana sharhin ma'anil huruf wal kalimat da wujuhul i'rab dare bai ba sai da ya gama rubuta littafin kuma kawai surutu yake da baki su kuma suna kwafa da za su iya kamar aljani yake da ake bada labarin shi wani dan baiwa ne na musamman shi sa suke da gaske ya ci wannan sunan na alfarrau shine littafin shi na ma'anil qur'an Allah ya gafarta musu wa kharaja lil farra'i وأخرج للفراء كتاب الحدود يبوت مسو بنا بنا كتاب الحدود يروت مسو كتاب الحدود بين شكرا بي بعد عامين بين شكرا بي ثم أملا للناس الكتابة كما أملا كتاب معاني القرآن sannan kuma yau mutane shiftar alkitab nasiba wahi ya mushi sharhi sannan kuma wa amla kitaba ma'anil qur'an وكان يجتمع للإملاء في حلقته خلق كثير منهم ثمانون قاضيا mutane suna taruwa da yawa idan zai karantar akan samu akalla manyan alƙalai kamar yanzu a ce farfeso shikenan su kaji an ce alƙali a lokacin ya kai ya tumbatsa ilimi to akan samu akalla mutum tamanin cikin alƙalai suna suna zaune wa min lata'ifi akhbarihi annahu ruwiya qawluhu wa huwa ala firashil maut an taba ruwaitowa yana kwance zai mutu yana cikin magagin mutuwa ba shi da lafiya na rashin lafiyar mutuwa aka tambaye shi aka ce yanzu kai mai burin da baka cika ba a rayuwarka sai ce a mutu wa fi nafsi min hatta shay'un zan mutu da bakin cikin hatta hatta wannan hatta ta, ta, ta huruf saboda ta mishi sammatsi da yawa ta zo nan ta yi rufa'a ta zo nan ta yi nasaba ta zo nan ta yi jarra to ya rasa ya kasa fahimtar ta fahimtar da za ta zama yana jin ya gamsu da ilimi a kanta shine ya ce a mutu wa fi nafsi min hatta shay'un ni dai yanzu matsata ko zan mutu da bakin cikin cewa ban gama fahimtar ilimi game da hatta ba kaji wannan kaji auliya uke nan gaba Allah ya gafarta musu gaba daya ina ganin bari mu saurara anan saboda yanayin lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله